a kamar yadda aka saba muna na a babban masallacin mu na juma'a da cikin garin birnin zaria ko wani da jama'a ta basar birnin zaro yadda shek malam na halima da malam muhammad kabir alarama suke gabatar da tafsirin su na watan ramadan a idan ba mata ba a jiya muna cikin turin duhun aya ta sha ɗaya insha Allah mu ga mu da sha biyu أكرمك الله بسم الله ثبات وربك منه
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا ما مر يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق الأزواج كلها فجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتشتهوا على ذكره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون har yau Allah subhanahu wataala yana tunatar da ni bayi ni'imomi da ya masa yace Allah nan shi ya halitta al-azwaj nau'o'i كلها دكانتا وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون يسنيا muku daga jiragen ruwa da dabbobi kamar raƙumma ma tarkabuna abinda kuke hawa khasbul aidi ihtisaran ba ce ma tarkabuna hu ba wa huwa majrurun bil awwal ay fihi mansubun bi thani Allah ya yi haka ne litassawu don ku daidaitu litastaqirru ala zuhurihi bisa bayyakin dabbobin da Allah ya halitta don ku ko ko ku daidaito akan jiragen ruwan da Allah ya hore maku ku tafiya akan ruwa don ku zikirin lamir zikir zakar lamir wajen muzari nazaran lil lafzi da aka ce ala zuhurihi don lafazin ne ma wa ma ma'anaha summa tazkuru ni'mat rabbikum sannan ku tuna ni'imar ubangijinku idan sawaitum in kun daidaito alaihi a kansa da rafu masu ne abubuwan hawa su Allah ya gore mana su ruwa hau da jirgi yanzu kuma abubuwan sun karu duk gorewan Allah ne Allah ya gore muku motoci iri-iri ya hore muku jiragen sama Allah ya ce duk na haka ne don ku daidaito a kan da ku tuna ni'imar ubangijinku alaihi idza tawajjum alayhim kun daidaitu akai wa taqulu ku ce subhana alladhi sakhara lana hadha sarki ya tabbata ga ubangijin mu wanne ya hore mana wannan wa ma kunna lahu muqrinin ba mu zama muna masu samun iko a kansa ba in ba don horewan Allah ba ya za ka yi da raƙumi in ba don horewan Allah ba ka ɗauki dutse ka je ba ruwa ya nutse amma sai ka hau jirgin ruwa da kayanka da komai bai nutse ba Allah ya ce to lokacin da dukka hau irin waɗannan abubuwa ka tuna nemar Allah wa inna ila rabbina lamunqalibun mu masu komowa ne zuwa ga ubangijinmu to wannan shine addu'an shiga mota an ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan ya sanya kafansa akan abin hawa rakumi ne yakan ce alhamdulillahi ala kulli halin subhanallazi sakhkhara lana hadha har inda yake ce ila rabbina munqalib idan mutum yana nufin tafiya ne hau sai ce Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu bil ahli wal mali Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safari wa ka'abati al munkalib wal hawri ba'da al kawri wa su'il manzari fil ahli wal mali to abinda an ce ba wani mumini da zai faɗa lokacin da zai hau dabba sai dabban ta ce barakallahu fika min muminin haffafa an zahari wa ɗata rabbika anjaha Allahu hajaka sai ka to to dabban ma zai maka addu'a Allah ya sa ka biya bukatanka to kar mutum ya bar zikirin Allah musamman wannan lokaci da muke ciki kai da ka hawa jirgin sama ka shiga kabari sai da hali ko a sauka lafiya ko ba a sauka ba da ka shiga an kukkulle din nan shi ke nan shi ma wannan ya hau saman bai da dabara sai na Allah a nan ƙasa dai na da yadda zai amma da ya hau zaman Allah yana gaya mana can awalam yara wila tsayiri faukan safatin wa ya na ma yumsikuhun ila rahaman in ya ga dama ya rike in ya ga dama ya sake ya rikido in kana tafiya a hanya ne ba irin rakumin ne mai tafiya da hankali ba rakumin in ya ga abin tsoro zai gudu shi ko mota duk inda ya nufa oho in ya ga ice ba abin da ya dame shi zai je karo da shi to a nan a lokacin nan ya kamata duk sanda ka shiga ka yi zikiri ka ce Allah ga mu dai dama wurin ka muke wurin ka kuma za mu koma ko dai mu sauka lamiya ne ko ba mu sauka ba to ka ce inna ila rabbina la munqalibun shine Allah yana nuna ba dan adam cewa ya fi girmama shi shi ta wani ayatin cewa na karkar ramna bani adama wa amallahu fil barri wal bahri ko ka ji ka hau teku ka hau sarari ka hau iska banda dan adam babu wani halitta da Allah ya yi manci wanda yake hawa wani abu sai dan adam ya hau ruwa ya hau dabba ya hau jirgin sama in ka ga dabba a cikin mota an ja shi ne da karfin tsiya ka tura shi ba da kan shi shiga ba in ka yi a cikin jirgin sama an daddaure shi ne a kwace an san za a tura shi shi bai san wannan ba kafan shi nan da ya sani shi ne amma kai dan adam sai Allah ya maka wannan Allah ya ce to lallai ka ka gode ma Allah subhanahu wataala ah na'am
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لغفور مبين أم اتخذ مما خلق بنات وأشرف بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كذيب
وجعلوا من عباده جزءا سنسن جزئي باين الله حيث قالوا إن سكي cewa الملائكة بنات الله كافرا مكة kenan ai mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah li'annal walada juzul walid dan shi ɗa juz'i ne na mahaifinsa wal mala'ikatu mala'iku kuma min ibadillahi daga bayan Allah ne ta'ala innal insana haqiqa mutum alqa'il mai fadin ma takaddama abin da ya gabata na cewa mala'iku ya'ya mata ne na Allah lakafur mai yawan kafirci ne mubinun bayyanan ne bayyinun zahirul kubri am bi ma'ana hamzatul inkar wal qawl muqaddar ay ataquluna kuna cewa ittakhadha mimma yakhluqu manatin Allah ya riƙi abin daga abin da ya halitta ‘ya'ya mata da nafsi ga kansa, wa asfabun Allah ya tsarkake ku bil banina da ‘ya'ya maza, Allah zumu min ƙaunin musari abin da kuke cewa ba Allah bai da ‘ya'ya maza sai ‘ya'ya mata tun da mala'iku ne ke kusa da iko. Wawa min jumlatin munkar Allah da yake ba da ‘ya'ya maza da mata ya hana kansa mazan ya ba wasu mata, ya ba ku mazan ya hana kansa sai mata. na wai za ku shira don ga ku kuma in an maɗayan ku bushara bi ma na rabalin rahamani masalan da abin da ya buga misali ga ubangiji cewa yana da 'ya'ya mata ja'ala lahu shafahan bi nisbati al-balad ilayhi li'anna al-walada dan da yushbihu yana kama da al-walida mafaibi al-ma'ana idza ukhbira ahadukum bil binti idan an ba ɗayan ku labari ya mace tuladu za a haifa lahu gare shi zalla waqtuhu murwadan sai fuskan sai koma baki ya jirkita muktammi yana mai bakin ciki wa huwa kadhib mumtali'un ghamman ya cike da bakin ciki fa kaifa yusabul manati ilayya ake dangana ma Allah ya ya mata dan annabi ne suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kagarin da suke ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ai mala'iku ya ya mata ne na Allah sai Allah ya ce wa ya gaya mu ci ai da ma mun ji daga iyayen mu da iyayen mu kuma ba sa ƙarya Allah ya ce to sai mun rubuta abin da kuma bada
أو من ينشأ في الهدية وهو في الختام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون
أو حملة الإنكار وواو العدد بجملة أي- أو أي يجعلون لله سنة سيما الله من ينشأ أبن أي فارا وابن ليس أتكين أدو وهو في الختام غير مبين سنة أتكين مسوما بامي بيننا حجة مني مظهر الحجة لضعفه سبونا رونس عن هاجة مني وجعل الملائكة سنة ملائكو الذين هم عباد الرحمن wanda su bayi ne na Allah ina san suka ce ƴaƴa mata ne na Allah to Allah yana tambaye su a shahidu khalqahum sun halarci lokacin da aka halinje su ne balle su san cewa waɗannan maza ne ko mata da tuktabu shahadatuhum da sannu za a rubuta shaidansu da suke cewa bi annahum mala'ikun nan ina sun ƴaƴa mata ne na Allah wa yas'aluna ana tambayar su an ha gare ta fil akhirati a cikin lahira fa yatarattabu alaiha riqab wannan magana da suke cewa ga dai dangana Allah da yaya ga kuma cewa yaya mata ne na Allah to lallai azaba ya jerantu a kansu wa qalu suka ci gaba da ce ma annabi law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu da ubangijinmu ya so da ban bauta ma mala'ikun ba fa ibadatuna iyahu ai ya nuna kenan ibadar da muke ma mala'ikun bi mashi'atihi nufin Allah ne fa huwa ranin biha ya yadda da shi inda bai yadda ba ai ba zai nufi mu bauta mala'ikun ba qala ta'ala Allah yace ma lahum min zalika min ilmin ba su da sani da wannan magana bin rila da yadda bi ibadatiya da ibadanta in ma hum su ba zama ba illa yaqsun sai dai suna ƙarya ne ƙarya suke yi ila ya sarko ya tumun bai tarattabu alaihi mun ga hukuma zai daidai zai jiratu a kansu ma'ana kaga wani mutum ne yana ce mashi ibnu zib'ara lokacin da aka ce ma sha'una illa an insha Allah ba ku da wani nufi sai abin da Allah yake nufi to kuma aka zo da cewa masu bauta mai isa da masu bauta ma wani Allah su da abubuwan da suke bauta ma wa dukkansu ‘yan wuta ne to ana shi ibn zuba ana kafirin nan zai ce aiko ya samu hujja zai je ya gaya ma annabi zai je ya rigima da annabi ce to mu kai ka ce ko menene Allah ne ce ko menene Allah ne ya ce mu mun bauta mu mala'iku da dukan Allah ba haka ne ba gaskiya ne ai Allah ya yarda da shi kenan kuma ai mutanen annabi isa sun bauta ma isa da nufin allah mutanen uzairu sun ce yan allah ne da nufin allah to ashe mun yadda da kuma ganmu da isa da uzairu sun mu shiga wuta sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ai shi allah ba irin mu bane mu ne in muna son abu mun yarda da shi kenan allah zai yi abu kuma bai yarda da shi ba ya dai cewa ma su sha wuna illa an yi sha Allah ba abin da kuke ne sai Allah ya so in ka ga mutum a kafirci haka Allah ya so to din ya fa haka ya ji shi ne ai ya ce wala ya bani ibadi ko bai taba bayan su su yi kafirci ba amma kuma ya nuba su yi wai sai mai shi kuma ta jawo illa an yi sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wala ya bani ibadi ko to yana ya nufi a yi kafirci amma baya son a yi kafircin ban yadda da kafircin ba kuma Allah ce inna Allah aduwwun lil kafirina aduwwun lil kafirina makiyin kafirina amma kuma shi yana su kafircin amma ko makiyin su ne kamar misali sabon Allah Allah baya so ko baya so amma in ka ga kai sabon Allah shi yana haka amma ko bai yadda ba to haka nan biyayya da tuba da tsarki idan ka yi su Allah yana so zai ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina sai su yi ne suke cewa annabi law sha'a ar-rahman law sha'a ar-rahman ma abannahu da Allah ya so ai da bauta musu ba to wato ana bautan da muke ma mala'iku ya'ya mata na Allah Allah ya yarda kenan Allah ya Allah ba ya yarda amma bai yarda da ya so amma bai yarda ba ya nufa bai yarda ba ya bal atina أما آتيناه كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
Allah ya ke tambayar su suke cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah. Shin koko mun ba su wani littafi ne min kaulihi kamin zuwan Alƙur'ani, wanda yake nuna musu bin ibadatin rayin lahi su bauta ma wani ba Allah ba. Bakon bihi musamsiku su suna rike da wannan har suke kafa maka hujja su ce Allah ya yarda da bautansu. Allah ya ce ba ai haka ba, ai lam yaqa azalika haka din bai auku ba. bal qalu abinda suke cewa hujjan su kawai inna wajanna aba'ana mu mun samu iyayenmu ala ummatin bisa addini wa inna ma shuna ala asarihim mu kuma muna tafi akan gurabon su mutaduna muna masu shirya bihim da su wa kanu ya'buduna ghayra Allah sun zama suna bauta ma wani Allah ne mu ma ko za mu ci gaba da haka
وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون to Allah ya cika wani jama'a annabi karka damu ya rasulullah kamar yadda kaga sun gaya maka haka aka gaya wa annabawan da suka wuce wa ma aka zalika ma arsalna min min qablika min qaryatin ba mu aiko min nazirin wani mai gargadi da ya zo gaban ka ba a wani alƙarya illa ana mudrakuwa sai mani imtan garin sun faɗa misali kaule ko mika misali abinda mutanen ka suka gaya maka abinda su ma daga wasu ka faɗa kenan inna wajanna aba'ana mu mun samu iyayenmu ne ala ummatin bisa addini wa inna ala asarihim muqtadun mu ma masu bi ne akan gurabun su ai mutanen su ai mu ma ja suka ya su ai ba salawatu ka ta mu ka an tarka ma ala abana a wannan ma'ana lafiya wani na ma da sha to tun kaji an gaya maka haka haka ake gaya wa annabawan da suka wuce ba su da wani hujja ai haka muka ga iyayenmu wannan ka ce masu a tattabi runa zalika shin kwaye ta mai abin da iyayen gurbai wanda babu hujja in an duba hankali babu hankali walau ji tukun koda na zo maku bi ahada da abin da yake shirya mimma wajadtum bi alayhi abakum bi da wanda kuka samu iyayen ku akai qalu suka ce inna bima ursuntum bihi kafirun mu masu mutuncewa ne da abin da aka aiko ku da shi an tawa man qablaka da kai din da wanda ke gaban ka qala ta'ala tawifan lahum Allah ya faɗa na korata da su bandaluna فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين
na banzo kamka na banta kamna Allah ya faɗa don tsoratar da su banta kamna minhum ai su na gaban ma ba ku ji abin da ya same su ba ne ai mun azabtar minhum min al-mukazzibina masu ƙaryatawa lirrusuli ga manzannai kabla ka gabanka to fanzur ka duba kaifa kana akibatul mukazzibin ya ƙarshen masu ƙaryatawa yake Allah yana karkatar da su cewa wato mutum mai hankali wanda yau a su da waninsa idan dai har sun yi labari an halakar da mutanen lulu an halakar da mutanen sha'ibu akan taurin mulu an halakar da adawa an halakar da samudawa irin abubuwan da waɗancan suka faɗa shi waɗannan suke faɗa yanzu Allah ya ce to kai ina gargaɗar da su bakar irin abin da ya faru da su ya faru da waɗannan anan an ce ne hankali wanda yawa a suna da waninsa an ce wani sarki ya zauna wata rana yana tambayan wai shin wani abu ne ya fi daɗi a cikin daɗaɗen abubuwa abin da ya fi daɗi a cikin abubuwa masu daɗi yake so a gaya mishi sai yana da ya ƙarama sai ta ce baba zan amsa maka abin da ya fi daɗi a cikin daɗi duka jima'i na biyu giya na uku mulki sai uban ya ce inna lillahi wa inna ya karamar yayi haka har tana magana jima'i wannan kashe da zai za ta zama tsirin ya nan gaba sai sun ce baba baka yi min adalci ba tambaye ni idan ka tambaye ni mai iya baka amsa ba ni ban sani ba ne amma ne in ka tambaye ni in mai iya ka baka amsa ba ka kaje ne yace to me ce ne sa dalili yace to abin da yasa ne ce maka jima'i ya fi kowane daɗi na ga uwata idan ta yi ciki takan shan bala'in wahala ga zazzani ga wahala in ta zo na koda sai ta gaba da mutu amma ina ganin in ta gama na koda sai in ganku akan gado tare duk wahalar nan da duk wahalar nan da fisha hatta zuma hatta faɗi haɗa ya mata garin ruwa amma dai wannan abin dai ba iya barin shi ba ba ba ka ji dalili na zama kotu duk na ji da zama so ya ce rabi wanda giya ni kan ga mutum ya sha giya ya faɗa rami ya faɗa kwararo ana jeban shi ana la'anar shi gobe kuma in yi wanda giyan ga ya sha in ga ya sha to ina ganin giya ya fi daɗi shi to na uku ba ta ce na uku mulki me yasa kika ta kan ce ai na ga kai babban sarki ne ne kan ga sarakunan su suke karkashin ka in sun yi laifi ka kan za a kamo su ka take su ka ɗaure su wani ma ka ce a kashe wani ma ka tsere shi amma har yau mutane ba su neman neman ta ba har yau ba su ban neman ta ba duk wahalar da ke ciki da za a kashe wani shugaba yanzu wani na nan yana kallon wani shi bai tunanin an kashe shi wata ne da ne shi to kaga as-sa'idu man ta'ala sa'idi wanda aka yi musu wa'azi da wani sa amma wannan wuri uku ba a jin wa'azi ba a jin wa'azi duk wahalar da mata ta sha za ta nisanci miji ne a ina ina ya wanda manta da wani haka nan duk wahalar da mashayin giya ya sha gobe ma zai kara kaga kowa yana son a yabe shi da yana da hankali ba in ka ce wa mutum mahaukaci zai gushi to mai iyawa yana da hankali to kuma sai ya yi da kudin nan shi ya bada kudi ya zo rashin hankali amma kuma bai zo a ce da shi mara hankali kuma ya sai rashin hankali din to haka ne abubuwan yake a sa'inu wani su izu da gari wani tsalin ibrahim wani tsalin ibrahim yayin da annabi ibrahim ya bada ne abin ga babansa wa qaumihi da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun ni na kubuta daga abin da kuke bautawa ni ba ruwa na da su illa alladhi fatarani sai ubangijin da ya halice ni fa innahu sayhadin shi da sannu zai shirye da ni yurshini li dinihi zai shirye da ni zuwa ga addininsa waja'alaha ayil kalimatu tauhid kalmar tauhidin nan wanda ke almakumar wanda aka bayyanta daga cewa inni zahimun ila rabbi sai hadiyan lokacin da Allah ya halakar da namaru aka sa annabi Ibrahim a wuta kai Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim da annabi Ibrahim ya fito suka ce to yanzu kan kaji karfin mu sai ce inni zahimun ila rabbi sai hadiyan to na ake gane martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa shi annabi Ibrahim ya ce zahibun ne Allah gani nan zuwa ko ka karbe ni yace zo zo kai kai halili na ne zan karbe ka sai dai dai ya ce roƙa yake zo shi ko annabi yana kwance ne aka ce zo kai zo subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاكبر الذي باركنا لنريه من اياتنا wannan ka gani haka wurare da yawa yake a cikin alkur'ani daga ibrahim yana ta rabbi cikin li hadi'ati allah ka gafarta mini kurakure na allah ce na gafarta amma kai annabi annabi muhammadu biya ga bira lakan lahu ma saka da wannan zambe ka wa ma saka da na riga na gafarta ba sai ka tambaye ni ba sai ka tambaye ni ba to haka nan annabi ibrahim yana ta wala tumsini yawma yu'atun allah ba ana ina tsoron kunya ranar kiyama allah kar ka kunyata ni karka kunyata ne Allah ya ba zan kunyata ka ba zan kunyata ka ga rayu tun da ka ruka shi ko annabi sai Allah ya ce yau mala yakhudhu Allahu nabiyya rana na nan annabi ba ba za ka ji kunya ba ba ma kai ba na tare da kai ba ba zai ji kunya ba ranan kaga ya ce inni zahibun ni yanzu zan tafi ila rabbi sai ya hadin shi ko annabi ba roƙon ke ba zo zo ai kai shirye ne tun da ka taso ni ne malamin ka ni ne mai tarbiyyan ka ni ne mai kiwon ka ni ne mai kare ka wannan waje ana ya sanya ta kalimatan kalma baqiyatan mai wanzuwa fi adimihi a cikin zuriyarsa fala ya zalimi in man yuwahidullah ba za a bushe ba har abada sai an samu mai ta Allah a cikin zuriyar annabi Ibrahim ai shi ta annabi Ibrahim ya fi kowane annabi albarka duk duniyar nan yanzu tana hannun annabi Ibrahim masu tauhidi jikokin annabi Ibrahim ne yahudawa ma jikokin annabi Ibrahim ne nasara ma jikokin annabi Ibrahim ne to amma shi abin da yake cewa tun can daga farko da yake wani kala wa minin tamarati sai yake man amana minhu wanda ya bada gaskiya ma'ana ƴaƴan ga wanda suka wanda ne yake ba ruwana da su ba ruwana da nasara ba ruwana da da yahudu ni ina nan a musulmi ne shi sa bai hude kullum zai ce a ibrahim bai hude ba nasare yace ibrahim ba nasare Allah ya kare ta su ma kan ibrahim yahudiya wala nasraniya wala kin kana yin musulmi la'allahum qutu ai aka magana mutanen maka yarjibuna zuwa komo amma alaihim bisa abin amuhum amma hum alaihim ila dini ibrahim zuwa addini ibrahim abihim baban
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
bal mata'atu haula Allah ce na jiyar da waɗannan mushrikai dadi ne wa abahum da iyayensu wa lam u'adilhum bil uqubati ban musu gaugawan kawo hukuma ba hatta ja'ahum al haqq haddi gaskiya ya zo musu shine alqur'ani wa rasulun da manzo mubinun mudhirun lahum al ahkam mai bayyana da hukunce hukunce gare su a shar'iyyata na shari'a وهو محمد صلى الله عليه وسلم شين النبي محمد ولما جاءهم الحق عند القرآن يزومس قالوا ذي سكت هذا سير وانا أيكيرين وإنا به كافرون مو ما سكت الشيواني دشي آه وقالوا سكت لولا نزل هذا القرآن me yasa ba a saukar da wannan alkur'ani ala rajulin bisa wani mutum min ƙaryata ne daga alƙarya biyu min ayyatin min huma kowanne daga cikinsu azimin mai girma su masu girman nan su ne wale dun magira a lokacin a makka shine mai kuɗi shine mai jin kai a kuma ɗa'ifa akwai urwatu min mas'ud az-zaqafi shi kuma lokacin ɗa'ifa da makka suna kusa da juna ne to waɗannan garuruwa guda biyu akwai manya-manya irin na harkar duniya walidu din da urwatu kace wai Allah in zai ya aike sai ya aiko maraya maraya kuma ibnu abu kamsha maraya gidan abu talib Allah zai aike in Allah zai aike manya manya zai aika ba kanana kanana irin wannan ba to Allah subhanahu wataala yake akum yaqsimuna rahmat rabbik
ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
Allah yana gaya mun cewa su suna zancen shi manzanci wani ɗaukaka ne na duniya a wajen Allah mai yawan dukiya mai yawan alfarma ba shi ne mai daraja ba inna akramakum inda Allahi atqakum ba ruwan Allah da kuɗin ka inda kuɗi wani abu ne da bai ba makiyansa ba inda daraja wani abu ne da bai ba makiyansa ba to shine Allah yake tambaye su awam yaqsimuna rahmat rabbik shin su ke raba rahmar ubangijinka na annabtan ai ba su ke rabawa ba dai su ce ga wanda ya cancanta a ba ga wanda bai cancanta a ba ba na hadu qasamna bainahum ma'ishatuhum mu muka raba masu rayuwarsu ba fil hayatid dunya a rayuwar duniya faj'alna ba'dahum ganiyan wa ba'dahum faqiran muka maida waɗansu mawadata waɗansu fakirai haka duniya take kullum ko ina ko inda aka ce aka an ci gaba dole akwai fakiri a wajen da in ba fakiri wadata ba bai da amfani in ba fakiri wadata ba zai amfani ba Allah ce to haka muka raba arzikin wani madaukaki wani kaskantacce wa rafa'ana ba'dahum muka ɗaukaka sashin su bilgina da wadata ko kabalin birbishin birbishin sashi darajatin darajoji liyattakhidha ba'dhum don sashin su ayil ganiyu ya riki ba'ana sashi alfaqira sukhriyan abin izgili musqalan fil amali lahu bil ujrati kaga mai kuɗi ya kira talaka yana zazzare mashi ido kamar ya fi shi kuma wallahi da zai bar shi da abin da ba zai iya ba ba ba zai iya ba amma yana mashi izgiri yanzu haka a kamo sani ya ajiye kofar mai kuɗi a ce zo ka ɗauka wane shi to amma ana kiran mahauci sai shi ya ga halaka shi ko wancan ya ga abinci shi kan da ya ji ya ga halaka shi ko wanda ya ga abinci da zuwa yana daga hannu zai kayan abin Allah ya ce to haka muka yi mawadaci ya dinga izgili da waɗanda yake bakirai bil amali a cikin aiki da gare shi bil ujrati kuma yi mashi aiki ya bashi lada wani lokaci ma ya kila bashi ladan ya zo yana ta jira yana alhaji na ciki ai alhaji na ciki bai fito ba ka fito ka bashi haƙƙinsa ba ka bashi ba annabi ko ya ce dukkan mutumin da ya biya mai haƙƙi haƙƙinsa kamin zuban ya bushe Allah zai bashi lada idan ka ki biyansa kuma kai da Allah to Allah ya ce mu muka yi haka wal ya'u lin nasabi sukhriyan wa quriya bi kasri sini sukhriyan ko sukhriyan wa rahmatu rabbika rahmar ubangijinka ayil jannatu al janna khairun ya fi mimma ya daga abin da suke tarawa na duniya na'am walaula an yakun nasu walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bi rahmani bi buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqun wa zukhrufa wa in kulli dhalika lama mata'ul hayatid dunya wala karfi inda rabbika lil muttaqin to anan Allah yana nuna ma mu'minai cewa su yi hakuri shi duniya bai dauke ta komai ba duk abin da ka gani a duniya duniya ba komai bane a wajen Allah yace Allah yace wala wala an yakuna na in ba dun mutane za su kasance ummatan wahidatan al'umma ɗaya alal kufri bisa kafirci ba laja'alna liman yakfiru birrahmani da mun sanya makafiran nan wanda suke kafirce mu Allah li buyutin ga dakunan su badalin min liman saqafan ruhi bi fati sini wa sukunil qati suqufan ko saqafan wa bilam mihajam aw suqufan da mun yi masu gidaje min fillatin na azurfa wa ma'arij da wuraren hawa matakalin ma za mu yi masa na azurfa ka durji min fillatin alaiha ya tsaro wanda za su dinga hawa a kan ilar sadai Allah ya ce in ba don mutane za su kafirce ba to kafirin da kun ga ala abin da za mu yi musu sai mai musu gida na gwalagwalai ko gombi na gwalagwalai kwana nawa za su yi na alaiha ya tsaro wani buyutin mu sanya musu abuwa mu ko mofi min fillatin na azurfa waje Allah mu sanya sururan gadaje lahun gare su min fillatin jamu sarere alaiha yadda kiuna sun dinga kwanciya ma suna kishin kida a kanta to Allah yana gaya mana cewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi ba kaga Allah sai ya koro duniya ya ba fasiki fasiki wanda ya bi kowa lalacewa sai Allah ya ba shi ta ba shi ya koro duniya ya ba kafiri ya koro duniya ya ba fir'auna ya koro duniya ya ba na maruzu ya kowa ya kama dukkan abin da suke so na duniya sai ka samu waliyan Allah da annabawan Allah masu bin Allah mafi yawansu dukkan su bakire ne musamman ma shi kan an shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wata rana sahabban manzon Allah ahlu suffa su ne fakirai wanda suke zama kofar gidan manzan Allah ba su da abinci ba su da abin sha sun kummoki suke sawa wata rana suka yi shawara suka ce aje a cewa manzan Allah suna gaishe shi a gaya masa cewa su kan wani hali suke ne zahaba alin jusuru bil wujuri masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah muna yi suna suna haji muna yi suna yaƙi muna yi amma suna da kuɗi suna sadaka mu ba ma samun yi ya rasulullah ya abin yake ne ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce maraba da wanzo fakire zuwa gona na farko ka gaya musu ni muhammadu rasulullah ina gaishe su amma abinda nake so a gaya musu wallahi idan mai kuɗi ya ɗauki kuɗi ya yi sadaka suka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya fi duk abin da ya bayar kuma ka yi masu bushara bai ishe su ba ni ranar lahira ba cikin mawadata za a tashe ni ba ba za a tashe ni ne ni ne abokin tafiyan su fakirai ni ne shugaban talakawa a lahira wannan bai ce su baka ta mun yadda mun yadda mun yadda bai ta tafiya da kudin su bai ta tafiya da kudin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka cewa da duniya ta kai darajar fuffuken sauro wajen Allah da bai shayar da kafiri ko kwatan ruwa ba an ce Allah ya yi magana da kudi wato sauro sauro ka sayar mun da rabin fuffuken ka karyayye da duniya ya ce na yi agogo ke na yafi duniya tunda na san baka da wani daraja a wajen ka to Allah subhanahu wataala ya ba mu abin da bai ba kowa ba an ce ma annabi wala qatata inaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ku je wannan magana da kyau na baka fatiha da qur'ani mai girma wannan abin da na baka ya ishe ka la ta mudanna ainaika kar idon ka yi kallo ila ma mace ana zuwa duk wani jin daɗi in dai har ka samu fatiha azwajan nau'i nau'i daga cikin su zaharatul hayatid duniya kawa ne na rayuwar duniya kar ka damu da su banza ne a banza ba sai musulmi mai tauhidi ya karanta fatiha kadai bai kara ba ko ya kara da ikhlas kul huwallahu in yana zaton Allah ya ba wani mutumi fiye da abin da ya ba shi to ya walakanta babba fatiyar nan ka karanta ƙara ɗaya tak ka haɗa da kulhuwan lahu kuma ka yi zaton cewa akwai wani ba irin wana ka ba ba irin wanda ka karanta ba wani abu na duniya ya ji waɗannan to ka yi kuskure fatiyar nan ya fi duk duniyar da duk abin da duniya yi ya ci fatiyar nan ya ji a baka mulkin amerika fatiha nan ya fi a baka mulkin duniya duk duka domin fatiha nan shi zai dawo mata kai a janna wannan ko mai karewa ne kina duk wanda ya ga Allah ya ba wani fiye da fatiha da ya bashi da kurwa wallahi to abin da ya faru gare shi ya walakanta abu babba ya girma makarami to alkhairi duka na mu'mine ne Allah bai taba aikata wani abu da mu'mini ba sai alkhairi kaga shi mu'mini in Allah ya baka dukiya ka gode masa in ya hana ka kai haƙuri to wane ne jariya ce ya ba ka ka gode da ya ba ka ka gode ce in shakarto la'azi idan na kun da ya hana ka kai haƙuri ce wani nau'in wannan kun bi shai'in min al-qawmi wal ju'i wa nakasi min al-amwali wal asr an musu samara wa bashiru sabirina alladhina idza asabahum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar mutum ya fara tunanin yana musulmi mumini Allah bai bashi komai ba don ya ba wani abin banza kayan banza kayan aro wanda an jima din nan za a kwaci tsohon shugaba tsohon mere ne sun gane akwai tsohuwar bajiya akwai tsohuwar kurkuwar lama kullum sabo ne to ka yadda da abin da Allah ya ajiye ka an ce in Allah yana so ya jarabtu mutum sai ya sa mashi masu abin da ba zai bashi ba sai ta wahala je ta wahala to ba mu kwanciyar hankali a duniya irin ka saurari Allah kai dai karka gushe a kobarsa da wani abu ya faru gare ka dauki tarbi Allah Allah Allah istighfari ka iya salati ka iya Allah yana son ya yi muryarka a kobarsa in yin ka bai baka ba to son ka yake yi son ka yake yi bai baka ba kamar misali mai bara ne in ya iya wake na yabon annabi ko wani abu in ya zo gabanka yana yi yana yi sai ka ce wannan muryar da daji ba za ka sallame shi da wani bako sai ka yi ta ji ka yi ta ji sannan ka dan bashi dan kare ku saboda Allah yana son jin da yana jin dadin muryar masu Allah Allah Allah Allah Allah to shi sai sai ki ba su sai dan ba su kadan in ya ga za su gudu sai kuma hana sai su jawo Allah Allah Allah Allah shi ko wanda yake tsami yake yi menene yake lalace murya shi ba daɗi to Allah ku ba shi tumi sallame shi sallame shi tumi to anan ka gode wa Allah subhanahu wata'ala da yi ka mumini ya baka fatiya Allah in yayi ka mai arziki gode in bai yi ka ba ka yi hakuri ka ji da abin da yake ba wai son kafirin nake ba don kar ku kafirce ne ku bi su da mai da da mai da gidansu ne na balagulai da mai da kowarinsu ne na gwalagwale matakalin ba ku kuma bakwa ɗakin ciyawa kwana nawa za su yi a nan da na mutum a sa kamar kuma abin ban haushi na duniyan nan ka gama gidan ka kalkalkalkal da ka mutu in ka zo zai aje ka a gare ki ka kwana kai ka gina gidan
kai kalkalkal duk inda yake da kyan nan da ka mutu ba ya fi karfin ka da an dawo da kai daga ina ne za a je kamin a fara shiri da ya ce aji a gare shi tituron a ya fi karfin shi kuma zai ba su gafe magada za su jama da kai kam ka duba ka dinga duba da irin wannan kayan ka ne ba amma ba a tsarki kenan an sallame ka wani ma daga can asibitin ma za a wanka a ce kai ko ku da gidi ai ai ai ko kan ƙarya na'am to Allah ya kyauta
نعم وضربا أيضا عن معنى Allah yana cewa laula khawful kufri in ba din jin tsoron kafirci alal mu'mini bisa mu'mini min i'ba'il kafiri ma zikira na ba kafiri abinda muka ambata la baina hu zalika da mun ba shi abinda muka faɗa gida na gwala gwalai da sauransu don me liki zati hasbi dunya inda don karancin rabon duniya a gungu wa adam hasi da rashin rabansa bil akhirati a cikin lahira fi na'imi a cikin ni'ima wa in mukhaffafatu min as-saqilati wa in kullu zalika dukkan wancananka lama mata'ul hayati dunya fa ma za'idatun wa bi tashdidi lamma bi ma'ana illa bai zamo ba sai dai rayuwa ne na duniya kayan jin daɗin rayuwar duniya ne yi tamatta'u wanda ake jin daɗi bihi da shi fiya sun mai zuru sannan ya gushe والآخرة الآخرة الجنة عند ربك وجه بنجيجن كشية تبت للمتقين كما صورا الله
ومن يأت عن ذكر الرحمن نقلب له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين
نعم ومن يعش duk wanda ya kawo da kai an zikirin rahman gabanin alkur'anin ubangiji ma'ana bai karanta alkur'ani bai ambaton Allah matukan ka daina ambaton Allah to zaka samu abokin tafiya shine shedan nuqayyil lahu shaytanan za mu sababta masa shedan fa huwa lahu qarin shi zai zamo abun rubanya gare shi la yafariku Allah ya gaya maka yana ce ana jalisu man zakarani ana jalisu man zakarani ni ne abokin zaman mai ambatona wanda ya ambace ni a cikin ransa ambace shi a cikin raina in ya ambace cikin jama'a ambace cikin jama'an da ya fi nasa to idan ko kace ka kau da kai baka karatun alkur'ani baka zikirin Allah baka istighfari Allah ya ce to za mu hada ka da shedan ya zamo abokin tafiyan ka ba zai rabu da kai ba wa innahu haqiqa shedanu ne su duna musuna tsare al'ashi na masu kawo da kai anis sabili gabanin tabarkin shiryan wa ya hasabu na suna zaton annahum muhtadun cewa su shiryayyu ne fil jam'i ayat ma'ana man hatta idza ja'ana sai wanda ya kawo da kan ya zo man bi qarinati da abokin rubanyansa shedanin sa za a hada su a tada su ranar kiyama su zo gaban ubangiji qala lahu ta'ala azai ce masa ya laita baini wa bainaka dama a ce tsakani na da kai a samu nisa kamar nisan gabaci da yamma mana wanda kuke tare kullum a duniya to kuma za ka ce to haka zai faru a lahira in Allah yana son mumini sai hana shi da mutumin kirki kullum in ya manta ya tunatar da shi in ya yi rauni ya zaburar da shi idan yana kin mutum sai ya haɗa shi da shaidani kullum in zai je aikin alheri sai kai to Allah da ka kai kenan balle ka yi aboki ke da ne ka kai kenan kullum sallah sannu sannu malam sannu malam in kana cikin ramari ko kana ke yi wannan wai wa azizi mana ba to tashi shedanu ne shedanu ne Allah ke sai hada ka da shedani ya zama abokin da biyanka ni kuma abokin ambaton wanda ya ambace ni muna tare da su to Allah ya abin da zai ce ya laita mai ni wai na kabunan mushrikai kai abokin nan na ashe abokin banza ne da ma a ce tsakanina da kai ba mu san juna ba a ce kana gabas ne ina yamma fa bi zal qarir abokin ban ya yayi muni an ta kai ligere ni qala ta'ala
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تبدئ السم أو تهدر الأمياء ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ولم ينفعكم اليوم al'ashi na masu kaula kan nan tamanniyakum gurinku da kuke cewa da ma a ce kuna nesa da juna da nadaman bai amfane ku ba yau iz zalamtum ay tabayyana lakum zulmukum lokacin da zalincin ku ya bayyana gare ku bil shiraki da tara Allah da wani bin duniya a duniya annakum ma'aqurana'ikum cewa ku tare da abokan nan naku fil azabi mushtarikun kun yi tarayya a cikin azaba illatun bi takdirin labi wato bil azabi taqaddara la mushtarikun li adami nafi wa iz badalun min al yawm afa in ta tusmi'u samma ya rasulullah shin yanzu kai kana iya jiyar da kurma kira anan Allah yana gaya wa annabi cewa shi ba kafiri kaman kurma ne duk kiran da zaka yi ma kurma ba zai ji ba to su dama Allah ce summun bukumu umyun ulazun aw ta hadin dumi ko ko kana iya shiryar da makaho in dai ba za ka iya shiryar da kurma ba ba za ka iya shiryar da makaho ba haka nan su ma batattu ba za ka iya shiryar da su ba wa man kana da wanda ya kasance fi dalalin mubin a cikin bata bayanan ne ai fa hum su la yu'minuna ba su ba da gaskiya fa in ma nazaban nabika fi ilgamun in ashaqiyyat fi ma za'ida ma'ana ya annabi idan mun tafiyar da kai bi an numi ta kama ka karbi ranka kamar da ta'azibin kamun mu azabtar da su fa inna minhum muntaqimun to mu za mu azabtar da su bi lahira ta cikin lahira alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin
na'am
a aka magana wannan mutum ne yana da arziki mashika shi ke nan sai kadar arziki ya kama shi da kadar arziki ya kama shi sai a cikin shi ya yi rauni shi ne yake roƙon malam wai menene mafita a gare shi yadda addini zai kuma kamar yadda lokaci da wannan arziki ya yi mafita ai mafita gare shi ya ji- ya tuba ya yi ta tuba zuwa ga Allah
mafita gare shi ya ta tuba zuwa ga Allah zunubansa ne suka yi yawa kan ya kau da kai lokacin da ya kamata ya koma ga ubangiji kenan ya yi ta istighfari ya ta istighfari ya kuma dage da yin addini istighfari shi zai kori shi dan gare shi shedan ne yake sa masa nauyi baya son ya je ibada kamar kenan wato Allah ya mashi laifi shi ma bai rama duk da ya fara kullun shi ma ya yi zuwa to ya yi da dai ya istighfari har abin ya dawo masa akan magana wannan ya yi tsaro ne bayan ya yi tsaro a lokacin sallah ya je sallah ya dawo sai ya kwanta da ya tashi sai ya ga wannan shi shi a gaban wannan shi wai ya yi azumin sa na ran nan zai kasance azumin sa lafiya na mafarki zai kare azumi in ba kai ga dawo ba aka magana wannan kuma yana cewa wani wasi ne ke damu da cikin zuciya in zuciyar da ya ta daura ne sai kamar inda ta kai shi ya yi rida iya kaman kalma wanda yake ya fitar da shi a addini ko ya fitar da shi ne tare da inda shekai yake nuna maka kayi da ƙarya yake yi wa kai ba inda dai yana nuna maka wannan wazuwazi na ka kayi da to ƙarya yake yi ba kai ba kuma na ka kai da abu billahi da shi na da kayi irin wannan ya zo karanta kuma a wasu da bari da birnin na ka da da kirjin ka ka ji Allah ya rawa kar wannan ai ke nan ko ko ko sallah kaga yana cewa karka yi sallah kar a ce maka yi ne karka yi kar a ce maka yi ne kaga dai an ji ba son ya to kai ya ne ne ina son ya hana kai
aka wadala ya hukuncin ne azumin da yake tare yawo a bakinsa sai ya karka ne haɗe menene hukuncin azumin sa
baya da lafiya ne in dai ba wani rashin lafiya ba ya za ka yi ta ya tara yawo a bakinka idan ya tara yawo a bakinsa ya to bata shi kuma ya zama rashin lafiya Allah ya sauke
aka yi magana wani ya ce don ana ma da mai mana kira a kan waɗanda suke zuwa karatu suke aje Qur'ani a ƙasa wasu don saka ba sai ba kuma wanda suke sa Qur'ani a tsakanin kafafuwansu kuma a jan kunni ga wanda don Allah kafin a tashi suke tashi ba a yi du'a ba ba da jan kunni a gare su shi alkur'ani ana so a girmama alkur'ani kar a ajiye shi a ƙasa in ka duba ƙasashen larabawa suka yi wani kata ko na ɗora shi a ƙasa don girmama alkur'ani ɗin ajiye alkur'ani a ƙasa laifi ne amma ka dora a cinyanka wannan ba laifi ba ne ko ka rike hannunka ka ɗaukaka shi ko ka samu wani ɗan tebur ka dora shi ne ladabin alƙur'ani don girmama shi wannan abin da ya kamata kenan karka ajiye kuma lokacin da duk za ka tashi ko kana kan karatu alƙur'ani ka san wurin wucewar mutane ne to ka ɗaukaka alƙur'anin nan ka samu wani wuri tudu ka ajiye shi ko da littafai ne a ɗakinka to kar ka ɗora wani littafi a kan ƙur'ani ka ɗora duk littafan ka ake zuwa ƙasa ka ɗora alƙur'ani a sama don shi ne saman kowane abu wannan shi ne ladabin alƙur'ani akwai littafi da ya nuna ladabobin alƙur'ani wajen sama'in da wani abu irin girma yadda ake yarjarwa alƙur'ani da sauransu hatta karatu ba yadda muke yin nan yawanci ba daidai ba ne ga ga mutum ya yi cikin muna daina karatu ba duk ba haka ba ne magana maka ke yi da Allah da kai da shi ba wa ka kuke magana da shi ko da dare kuke magana ka zuwa ya hayani a wajen to wannan kenan kuma bai dace ba an gama karatu a tsaya ko addu'a a dauka kuma wani lokaci kuma bayanin da zaka samu a bayan baya da abin da bai da karatu saboda haka ya kamata a tsaya dan mintoci kaɗan ne ba wani gaugawa a yi a samu addu'a Allah ya ba mu lafiya zama lafiya da zama lafiya da zama lafiya da zama lafiya
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله لا لا محمد يا ربنا
wannan ne wannan ne wannan ne